بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun littafin risala muna cikin babul aqdiyati wa shahadati yace wa man uhila bidainin duk wanda anka juyar ga bashi anka yi mai ihala akwai ihala akwai hamala hamala shine ɗaukar nauyi ihala kuma juyaswa hamala kamar a ce beli misali baka belin mutum ihala kuma daga halana haul juyar da abu asali ga wanda ake biya bashi amma sai an ka juyar da bashin an ka mai sai bisa ga wanga shine ihala hamala kuma ɗaukar nauyi ana ɗaukar nauyi ta fuska biyu ko ka ɗauki nauyin kai za ka biya ko kuma ka ɗauki nauyin ka tsaya mai kai za ka kawo shi ya biya kama wadda mun kai hamalatul wajihi jiya ce ko hamalatul wajihi ya ce jiya ba mun yi hamalatul wajihi ba hamilul wajihi madalla to kaga nan ɗaukar nauyin kai za ka kawo shi kamar beli sannan akwai hamala kuma kai ka ɗauki nauyin za ka biya bashin madalla amma ba wai da kuɗinka za ka biya ba in lokaci ya yi an ajiye ƙarshen watan ga in lokaci ya shi zai kawo maka ka kai ma wancan shi ne hamala hawala kuma yanzu bashin ya tashi da bisa kai ne ya komo bisa kanka kai za ka biya cikin aljihunka shi ne hawala to ya ce wa man uhila bidainin duk wanda an ka juyar ga bashi kana biyan mallam muhammadu bashi sai mallam abubakar ya ce kakka koma tambayar mallam muhammadu ƙarshen wata ka zo ni zan biya ka kaga ihala kenan ko to duk wanda an kawa haka nan da bashi faradi ya yayyadda ka yadda kai mai biyan bashin ka yadda da haka to fa larju allahu babu komawa gare shi alal awwal akan mallam muhammadu na farko wancan da ya ka biya sai an ka samu matsala shi wanga da ya ɗauki abin sai abin ya yi nauyi dama irin ƙundun balan nan ta da sahabbai ka yi ka san ba ko ka zo manzon Allah bai da abin baya sai ya cewa zai karɓi liyafa tai sai wani ya ce ni kuma ya san bai bar komi gida ba ba ƙundun bala ba ke da ibadi kamar yadda wani ya yi yajja ba ƙunga na annabi an ka aika duk ɗakunan gidan manzon Allah mace tara in akwai abin da za a ba bakon ga an ka ce babu sai ya ce wa zai ɗauki nauyin bakon ga sai wani ya ce ni ya ce to gashi nan sai ya tafi da shi gida ya kira mata ta akwai wani ta ce wala abincin yara ɗaya na babu wani abu illa abinci ya ce to kake ba su in sun ka nemi abinci ki daddage su su yi kwana da aka wa yara su yi kwana ga bakon manzon Allah na a bashi ya ce to yan an ka zo bako ya hijin sakewa in yana ci tare da mai gida to sai ki zo mu zauna in za a ci sai ki kashe hitila sai mu yi kamar ci muka amma kada ki ci mu bari bakon manzon Allah ya ce ya koshi to kuma haka an kai bakon manzon Allah ya cika ciki ne su ko da su da ɗiyansu sun hakwana da yunwa safiya ta wawa ya ja bako an hakoma inda da zuwa annabi ya ce mai Allah ya ga shawa abin da ka aikata ga bakon nan jiya to abin da ya gagara kenan a gani wasu ko abinci suka ji sun kaji sallama sai su isa kwano karkashin gado sai ba ya taho ya gama magana ta ya tahi ya ta sannan su hitsuwa saboda rowa abincin mutum guda yana isan mutum biyu na mutum biyu yana isan mutum hudu na mutum hudu yana isan mutum takwas a ce bismillah ɗaya a ce insha Allah Allah zai sa mai albarka to ina yake duk wanda an ka juyarsuwa da bashi an ka yi mai ihala wani ya ce yanzu kakka koma tambayar wancan da haka biya bashi ni ka sani ƙarshen wata ka zo ni zan ka ko shi mai biyan bashin fara da ya yayyadda da haka nan to fa laruju Allahu babu koma gare shi alal awwal akan na farko shi wanda ya ka biya bashi baya koma mai in an samu matsala wa in aflasa hada koda ko an wawan ga da ya dauke hawala ga koda an yi mai yasoso ko da ya zan bankrupt an yi mai yaso su ba yanzu an san bai da komi ba to dole da sai ka tsaya yanzu bashi ya koma tsakaninka da shi ya koma sa ajalin da zai kawo amma baka da halin koma ma wancan illa an ya gurrahu minu sai dai in shi wanga da ya dauki hawala tun farko rudi na yana yayi kowa ya san baya da ko dari rudi na yana yayi to wannan in ta tabbata rudi ne da yana yayi ko ko yayi ne don yayi sulhu tsakanin su tunda ya ga abin zai baci yayi haka nan amma an san tuntirin maciyaci ne to wannan babu lahiya ko ma wancan da ya kabiya muna tare wa innamal hawala abin sani kawai ita hawala ana yin ta ne ala asali daina akan asalin bashi ga bashi ake yin hawala wa illa in ko ba ga bashi an kai ta ba to fahiya hamala to hamala ake kiranta na fatar kun fahimta in mutum ka tsaya ma to wannan tsaya mai koko a baka shi garanto ka yi garantiyan ɗinai wannan hamala ake kiranta daga hamlu ɗaukar nauyi wanga ko daga haulu juyar da abu an juyar da bashin daga wancan ya komo ga wanga muna tare wala ya garamul hamilu to duk wanda ya ɗauki lamuni kama wanda ya ɗauki belin mutum a bashi na tsaya mai shine hamala to wanda ya ɗauki hamala wala ya garamu bai biyan bashin da ya tsaya ma wancan illa fi udumil garim sai cikin rashin shi wanda ya ci bashin au gaibatihi ko ko fakuwa ta ya gudu to wannan kai daga tsaya bai dole ka biya kuɗin mutane tun da kai kai mai garanto waya hillu bi motil matalobi yana sauka wace idan sauka kamar hallar dainu bashi ya sauka me ma'ana ɗan an kace bashi ya sauka me ma'ana saukar bashi eh eh ba biya ba in an ce bashi ya sauka hallar dainu me ake nufi lokacin biya ne yayi ma dalla saukan lokacin da ya kamata a biya yanzu misali yau nawa ga wata yau sha biyu ga wata ko to dama kasa za ka biya shi sha biyu ga watan march to yau sha biyu ga wata shi kenan hallar dainu lokacin biya yayi ko ka biya ko ka zo a koma ɗiba wani ajali yanzu mun fahimci hululud dainu ko saukan bashi shine saukan lokacin da an kasa na bayanai to sai ya ce waya hillu bimotil madalobi bashi yana sauka lokacin bayanai yana cika bimotil madalobi da mutuwar wanda ake neman haƙƙin gare shi wanda aka biya bashi yanzu mutum ne ya ci bashi gare ka da sharaɗin ƙarshen watan march zai biya 31 ga watan march an yi albashi zai biya ka alaikumussalam yau sha biyu ga watan March Allah ya mai rasuwa. To baka cewa sai talatin da ɗaya ga wata a da zaran yan mutu yau to yau lokacin biya ya don haka ‘yan uwa su yi niyya kar su ce a to ai shi wanga takarda talatin da ya bari sai ta a a sai su biya yau. Muna tare ma don me saboda hadisai sun tabbata ba ma hadisi guda ba annabi ya ce duk mutumin da ya mutu da bashi ba za a bashi ya zauna lafiya cikin kabari ba sai an biya mai bashin. Za a ci gaba da ya mai azaba ta kabari sai an biya mai bashin. ka gani don haka babban gatar da yan uwa za su wa mamaci in ya mutu a tai a turbuɗe shi a yi mai lalura da an ƙare to gata ta biyu su taho ka a ce sai an ƙare kwanaki uku na amsar gaisuwa dama ba su da asali ga shari'a da an dawo a shiga ɗaki na ya ɗauko dayari a gani su aka biya ta ba shi a tai a biya mai ya samu natsuwa ci a gatan da aka yi mai to yanzu aka biya ma bashi don haka in niyya ka biya abin ka tun kana dare in don mutane yau ba a dogara gare su wani bawan Allah ka bani labari yana da aboki gare shi ta faru aboki gare shi abokin ganashin mai kuɗi na kun ba ƙananan kuɗi ba to akwai wani abokinsu duk tare suke haka gurub guda ne duk yan aji guda ne to shi wanga abokin ga guda ya amsa dubu ɗari biyu ga aboki ne guda kahin ya biya dubu ɗari biyu sai Allah ya mai wafati ya ban miliyoyi ya ban gidaje ya ban kaddarori masu yawa haka dubu ɗari biyu ba komi ba ne sai shi wanga abokinsu guda ya faɗa ma ɗayan wancan to ni a shaida wani na biya ta dubu babu da Allah ba wannan magana ya ƙi biya tun yana dare walla kowa bai taɓa mana kuɗi da Allah ya bawa dubu ɗari biyu kumbancin kaddarori asali ya ba miliyoyi a cire dubu ɗari sun kuce walla su ba mai taɓa musu kuɗi don haka in niyya ka biya bashin da aka biya ka mutane yau ba a dogara gare su imani ya yi karanci yau kaji yanzu ko bai ba ko ɗari ba daidai yana su bashi da bashin dubu ɗari biyu balle ga kuɗi ne ma ya bari yanzu kaga sun tashi da nashi sun zan nasu to an kana tunani ya ɗibi wani abu ya ma sadaka wata rana to shi yasa duk wanda aka biya bashi ya go mun dai yi magana bashi kwanaki ga karatun a targibi ko kowa ya ji haɗarin da aka bashi to Allah ka kare mu daga gare shi wanda aka biya ya kokari ya biya to yace waya hillu bi motil matalubi bashi ko kuma ga ya can gaba kullu dainin alaihi duk wani bashi da yake a kai nai waya hillu yana sauka bi motil matalubi da mutuwar wanda ake neman haƙin gare shi out of lisihi ko koyi mai yaso so in kan mutu to duk bashin da aka biyar ka to lokacin bayanai ya sauka ma'ana magada kada su ce to ai wanga shi sai karshen watan march ko april an kasa sai sannan zambe a'a da zarar mutum ya mutu to lokacin biya mai bashi yayi hakan ga 'yan an ka zo yi mai yaso so kuma masu ƙara sun yi ƙara kotu kotu ta yi declaring ɗinka bankrupt turun bashi ko to mi shari'a ta ce a turun bashi sai a tara duk ƙaddarori ne da duk dukiyar da ya mallaka a biya mai bashi illa gidan da yake ciki shi da iyali da motar da yaka amfani da ita ɗaya za a cirewa amma duk abin da ya mallaka sai a tara shi na sai suwa a sai suwa in kuma cikin masu biya akwai mai so a yi mai kuɗi ya ɗauka matsayin kuɗi ne to shine taflisi nan duniya muna tare taflisin duniya kenan taflisin lahira shi ko mutanen da ka zo da ba su sukan su kaci amana wanga ka zalunci wanga ka zagi wanga ka wa wanga kazahi ka wa wanga kaza ka buge wanga ka yi kaza su ko ladar kaza a ɗiba wanda ka san ana ɗaukar ƙaddarorin wanga a biya mai bashi to haka ladar kaza a biyan bashi da shi shi a taflisin lahira shi ko ina fatar kun fahimta to to hakan ga in mutum ya mutu to duk bashin da aka biya ta ya sauka ma'ana lokacin biya na yayi out of lisihi saboda mutuwa ta ko koyi mai tablisi to in kotu ta yi da kilarin na turun bashi za a sayar da kaddarori na duka da abin da ya biya ma duk wanda ya san yana biya ta bashi ya tafi kotu ya kai suna ne to duk basu sukan da ya ci akwai wanda an ka aje sai karshen shekarar ga zai biya to in za a mai tablisi yau shi ma wannan can na karshen shekara ka a ce ai shi sai karshen shekara duk a biya su tare muna tare to shi ne ya ce waya hillu kullu dainin alaihi duk wani bashi da yake a kansa waya hillu yana sauka lokacin bayanai yana yi bi motil matlubi saboda mutuwar wanda ake neman bashin gare shi out of lisi ko ko ya mai yaso so mun biya an fahimci karatun wala ya hillu ma kana lahu amma abin da ya kasance nashi shi mamacin ko wanda za a wa taflisi ala gairihi akan wani nai shi bashin da yake biyan wasu wallahi hillu bai sauka ba ba a ca in mutum ya mutu to duk waɗanda yaka biya bashi ya ba yana biya wasu bashi shi duk wanda aka biya ta da zaran ya mutu to lokacin biya yayi amma yanzu shi ko yana biya wasu bashi an aje sai ƙarshen wata wani sai ƙarshen april wani sai ƙarshen december to ba a zuwa a ce to ya mutu ku kawo a'a sai a yi musu da in dai ba suna kawo on their own ba to sai a bari sai lokacin nan da yassa don me da shi an ka ce in ya mutu lokaci yayi saboda damawa aka biya bashi shi to yanzu he is normal amma shi kuma waɗanda yaka biya waɗanda yaka biya suna nan don haka sai a tsaya ga agreement din nan in dai ba suna ɗauko sun ka kawo ba ba ba za a tilasta musu cewa to ya mutu a kawo a taya biya ba ko a tsaya kowane a dibi takarda yaushe an kasa to sadda don an kasa da ɗaya ka sai dai a zo a yi musu tuni ɗaya don a faɗa musu an sani to wani kun san ya rasu mun ga takarda yana biyar ka miliyan biyu ko ya ce to to ma da karshen wata to da Allah ayi kokari a abin gadon a tara a biya kaga tunatarwa an kai musu madalla yanzu mun fahimci wanga gaba ita ma ko wala tuba'u raqabatul ma'dhuni al-abdul ma'dhuni kenan bawa wanda an kawa izini mai gida ne yayi mai izini yayi sana'a yayi kasuwanci to yana kasuwanci kasan dama shi kasuwanci duk wanda ya ce kasuwanci zai dole a yi provision na abu biyu samun riba da kuma faduwa ku kasuwancin kowa dole a samu biyun ga don kada a yi provision na riba ɗai dole a yi na faduwa shi yasa wadda aka raba riba to haka kuma in faduwa ta taho sai a raba to amma mutane sun yadda da riba amma ba su yadda da faɗuwa ba in sun ka ba da kuɗi to bawa kana da bawa sai ka yi mai izini ya ce ya kasuwanci yana ne yana kasuwanci sai ba su suka sun ka shiga sun ka taru aka yanayi an ka bi shi bashi tunda ba dole in an yi sana'a a ci riba ba wata ranar haɗuwa akai har da karaya to to shine ce wala tuba'u raqabatul ma'zuni bawa wanda an kawa izini raqaba bawa waya na bauta bawa wanda an kawa izini yayi sana'a wanda mai gida ne yayi mai izini wala tuba'u ba a sai da shi fi ma alaihi saboda abinda akai ne na bashi wurin sana'an nan sai ba su suka sun ka taru a kai ne to wannan ba dalili ne a ce a tai a sai sai a biya masu bashi bashin su ba a'a sai dai su ci gaba da ya mai hankuri har da Allah ya hore mai daya wala yuttaba'u bihi sayyiduhu kuma ba a biyan mai gida ne da shi bashin a ta inda mai gida ne ya biya a'a ai ba mai gida ne ya ci ba muna tare sai dai in mai gida ne ya tsaya mai yayi mai garanto a bashi wannan kaga dole a koma mai amma in cikin iyaka shi dai mai gida ne ya mai izini ta yi sana'a ciki abokan hulɗa ta yi amshi ba su suka kuma abin ya yi nauyi to wannan ka gami sai a ci gaba da bayatai fa fa nadaratun ila mai sara sai a jinkirta ne mai har zuwa lokacin wadata ta muna tare wayuhu basul midyanu ana ɗaure wanda ake biya bashi a kai shi gidan yari a ɗaure shi tam liyus tabara domin a barrantar da shi me ma'ana a barantar da shi mutum ne ake biya bashi ya yi tasa ajali ya yi tasa ajali ya yi tasa ajali abin ya gagara har wanda ka biya ta bashi ya kai kotu don Allah a amsa mai kuɗi ne to lokacin da an ka zo kotu al'amari ne shi wanda aka biya bashi bai bayyana ba ga kotu shin yana da ƙin biyaye ko baya da to sai a ce a kai shi gidan yari hikimar kai shi gidan yari zaran an kai shi gidan yan akwai yanzu yan uwa na ɗaukowa a kawo don a sakai to an kai shi kwana ɗaya kwana biyu kwana uku shu ba wanda ya taho ya nuna baya da sai a ce a dawo da shi to kai ka gaban Allah ga baya da don haka sai a ci gaba da hankuri har lokacin da ya samu ba a ci gaba da tsare shi ba tun da nan waje da aka sana'a ya ka samu sana'a bi zai gidan yari da ya ka samu kuɗi ya biya hikima kai shi gidan yari don in akwai su yanzu ƴan uwa da iyali suna ɗaukowa akai don a amso shi ko in kan ga sun yi shu ba a kai ba to ya nuna baya da to da zarar ta bayyana baya da shi kenan to ko da an kai shi kotu al'amari ne bayyane yake ga kotu cewa baya da to wannan shi tsariya ko ta minti guda ba a yi mai ya ka a ta ɗiba ajalli har da Allah fa nazaratu ila mai sara ita za a karanta ma yake jinkirta mai har lokacin wadata ta don haka mai bashi wanda ake kaiwa gidan yaro wanda al'amari ne bai bayyana ga hukuma ba shin yana da kin biyaye ko baya da to sai a kai shi don a jarabta a gani yan aka kai shi yan kwanaki yan uwa ba su kawo ba ya nuna baya da sai a sakai muna tare shi an ma'ana wayuhu basul midiyano ana tsare wanda ake biya bashi liyus tabra domin a barrantar da shi wala habsa babu tsarewa alamu udumi akan maciyaci ko da an kai shi kotu kotu ta san wanga bai da don an ji labarin ya kare ya yi gobara kwanaki duk shago na ya kone ko ko ya tahi Kano an fashi sun tare duk sun an shi kuɗin ko dai wani abu duk ana da labarin wannan ka ko da an haka shi ƙara ko to an san cewa baya da to wannan ba a kulle shi ko na minti guda muna tare wa man kasama duk abin da ke rabuwa bila dararin ba tare da cuta ba ana iya raba shi ba tare da su masu abin nan sun cutu ba to kusuma a raba shi a ba kowa na shi min raba'in na gidaje wa a ƙarin da gonaki ubanmu ya mutu ya bar mana gidaje ko ya bar mana gida to in dai ana iya raba gidan nan ba tare da an cutu ba to wannan a raba a ba kowa na shi ya zama adalci bisa ga abashi nan gami amma in ana cutuwa ga raba shi gidan ga an ka ce a raba ko inda za ka ɗaki mutum bai samu abin da za a baka domin a hannun raba shi kaga an raba shi su waɗanda an ka ba za su cutu tunda ko inda zaka daki ba baka samu rabon ka bai to ka ganin me ya kamata shikenan sai a bar shi in bari ne za su yi haka nan family house in kuma sai su za a yi aba kowa na shi ya karba gaba ya samu ciko ya gina wani amma raba shi baya da wata, wata fa'ida wanda ya tsaye sai an raba in kuya guda ta an bashi ba za a bi magana ta yi ba shi ne ya ce wa mun kasama duk abin da ke rabuwa bila dararin ba tare da cutuwa ba kusuma a raba shi min raba in na gidaje wa a ƙarin da gonaki wa malam yan kasim abin da bai rabuwa bai gaira dararin ba tare da cutuwa in an ka ce a raba shi akwai cutuwa gare su to fa man da ilal bai'i wanda ya ce wanda yayi kira cewa a sayar a raba mana kuɗi to ujbira alaihi za a tilasta a kai neman abahu wanda ya kiya wanda ya ce shi bai yadda a sai suwa ba to za a tilasta mai kenan za a sai suwa a raba musu kuɗin su an kashe wannan wuta muna tare wa qasmul qur'ati rabo na ƙuri'a akwai rabo wanda ake yi a yi ƙuri'a ubanmu ya mutu ya bar gidaje akwai gida guda tudun wada akwai gida guda unguwar rogo akwai gida guda runjin sambo ko sannan kaga gida uku kenan sannan ya bar mu mu uku ɗiyanai sai an kace to yanzu a yi ƙuri'a wani ya ɗauki gidan runjin sambo wani ya ɗauki gidan tudun wada wani ya ɗauki na na ina eh na unguwar rogo to shine yace wa qasmul qur'ati rabo na qur'a la yakunu bai kasancewa illa fi sinfin wahidin sai ga abin da yake nau'i guda ne gidan runjin san fo bedroom na gidan tudun wada two bedroom gidan unguwar rogo three bedroom dai suke hato ina ka ce ai qur'a ina magana qur'a wanda ya dauke kaga babu qur'a nan amma in ya zan duk kala guda ya gina su komi abu guda yayi su ka san akwai wanda ka gina gidaje duk kala guda duk inda zai gina gida in ka san gidaje ne duk inda ka gida ne ka don kala guda ya kai madal to in duk kala duk four bedroom na kuma duk abin da an ka samu kowane duk abu guda an ka samu su to na aka cewa ayi ƙuri'a to daraja to shi ma ai zaka ji in sun yadda in sun yadda da ayi ƙuri'a in ya zan akwai guda mi sunan shi yaga samarod guda tudun wada ana haɗa gidan tudun wada da na samarod kaga ba a haɗa su in su da yadda su in sun yadda sai a yi ƙuri'a to shi ne ce rabo na ƙuri'a a raba abin da ake tarayya da shi ta hanyar ƙuri'a la ya kunu bai kasancewa illa fi sinfin wahidin sai ga abin da yake nau'i guda ne to kaga yanzu ko da dufo bedroom na kuma kala guda ana la'akari da unguwar to in ya zanki da duk unguwa guda yayye su gidajen dunnan cikin locus suke kuma duk bai guda yayye su to kan nan za a cato a yi ƙuri'a ina fatar kun fahimta wala yu'addi ahadu shuraka'i ɗai da cikin abokan tarayya baya ba da samanan kuɗi wa in kana fi wa in kana fi zalika taraji'un koda ko maganganu ya kasance cikin wannan hmm? wala yu'addi ahadu shuraka'i ɗai da cikin abokan tarayya abin ga da za a rabo ɗaya da cikin abokan tarayya ba zai ba da samanan kuɗi ba misali gidan unguwar rogo ya hina tudun wada gidan unguwar rogo an yi mai kima miliyan hudu gidan tudun wada an yi mai kima miliyan biyu sai wani ce to a bashi na unguwar rogo yan an ka bashi na unguwar rogo sai ya ba da sai ya ba sai kaga miliyan biyu na rage ko to sai ya ba aboki na miliyan guda shi ko ya ɗauki miliyan guda miliyan biyun da nan rage to ba a yin haka nan bai halatta ba wa in kana fi zalika taraji'un ko da ko abin ga maganganu ya kasance cikin wannan lam yajzil qasm rabun da bai halatta ba illa bi taradin sai da sai da yadda su muna tare in ya zan gidajen daban-daban suke ko ko unguwannin da gidajen suke daban-daban suke to wannan bai halatta a yi rabo ta hanyar kasama ba sai tare da yadda su in sun yadda shi gida biyu na su biyu an ka bari guda tudun wada guda unguwar rogo na unguwar rogo ya hikima don tudun wada ta misali bisa ga unguwar rogo to to kaga in shi ya yadda da haka nan shikenan walillahi alhamdu amma in ba haka ba to sai dai ko a saishe su ko a san wada an kai a sai suwa a ba kowa kuɗi shikenan kowa ya tai wani wuri ya sai ina fatar kun fahimta don me saboda gudun hitina ka san inda an ka hito ina aka rabin gado da wuri gida sai a tai a samu mallamin shi ya hito ya raba gado to sannan akwai mutunci akwai imani mallami ya raba an yadda yau sai an raba wata biyu wata uku sai a zugu guda a ce wallahi an yaudare ka sai a taso duk wahala ta komai fiskan mallami kuma shi ko santi bai samu ba to akan haka sai alƙalai sun kasa doka ka a koma rabin gado a kotu in an ka kotu kotu ta raba za ta rubuta takarda ta ba kowa ga wanda an karaba ga abin da an rabin kowa kaga gobe wani na in munafiki na tasowa ya zace an an cuce ka shikenan don haka ni ina ba kowane mallami shawara kakka yadda ka raba gado in an kawo ma ce a ta kotu garin su kowa akwai kotun musulunci to sai can a raba ka huta don at the end of the day in abu ya zan rikici kotu za ana to in ka zo kai mallamin nan kai alkali zai fara ce mutunci wasa ka don haka da an kama ogado na a akutai akwai area court nan abin kutai na araba muku shi kenan ka hita ina fatar kun fahimta to to ina yake wa wasiyul wasiyi wasiyin wasiyi mutum ne zai mutu yana da ɗa ko ɗiya ko ‘ya'ya ga dukiya sai ya kire wani ɗan uwa ne ko aboki ne ko makwabci ne ya yi mai wasiya game da yaran gada dukiyarsu ina fatar kun fahimta kaga wasiyi kenan ko wanda an kawa wasiya to shi ko wanga da an kawa wasiya sai ya gara ya ta zo ƙarshe shi kuma ya kira wani amintacce na yayi mai wasiya game da yaran da an kai mai wasiya to kaga wasiyul wasiyi kenan hmm? wa wasiyul wasiyi wasiyin wanda an kawa wasiya kal wasiyi hukunci ne kamar wasiyi ne duk hukuncin da an ga wanga shi an gare shi walil wasiyi ya tabbata ga wanda an kawa wasiya an yattajar shi kasuwanci bi amwalil yatama da dukiyoyin marayu da aje ta nan tana ragewa kila interest din banki yana rage ta tunda ana ɗiba kuɗin ajiya da sauransu gara a taya mai sana'a wanda an kawo wasi ya samu ya kasuwanci da dukiyar maraya in yana da wadata kada ya taɓa komi in bai da wadata babu lahi ya cire jinga ai kasuwancin da ya kai mai wa yi zawaja ima'ahun kuma wanda an kawa wasiya ya samu ya aurar da kuyanginsu yara na an ka mutu an ka basu da koyangi to ya samu yawa koyangi a aure ka a basu haka nan ina fatar kun fahimta tunda duk ƙari na tunda yan an kai musu aure duk ɗayan da za su haihuwa ai bayan su ne kaga kamar sana'a ta akai to ya samu koyangin su yaran da an ka ban mai wasiya yayi musu aure wa man ausa wanda yayi wasiya ila gaira mamunan zuwa ga wanda ba amintaccen mutum ba fa innahu yu'zalu ana cire shi sai a kai ƙara kotu ko inda sarkin musulmi a cire shi sai alƙali ya sa wani mutum ne ko ya san almubazzari ne giya ya kasha ko ɗan caca ne sai kai yi wasu to ɗan uwanka ne kila ƙaninka ne ko guda uba guda ko abokinka ne sai kai mai wasiya ɗanka da dukiya ta yi ana barin dukiya gama shayi giya a kaga ba aminta don haka da an jiya sai a yi sauri a ta yi haɗa mu sarkin musulmi kai ina duke ina yaron nan da an kaban ma sai tai hakawo shi hakawo dukiya tai to mun cire ka dai yau ina wane mun baka ka kula da yaron tunda duk wanda ya ba kuɗi ga mashayi giya ka ai ya san ana yana shan giya da su to ko ko yarinya ta diyar ka zaka mutu a kan batta ga wanda yayi sunan da dan mata akwai aminci babu aminci to shi ne cewa man ausa wanda yayi wasiya ila gaira mamunin zuwa ga wanda ba amintacce ba ga abin nan da an kai mai wasiya fa innahu yu'zal za a cire shi bayan mutuwar wanda ya mai wasiya za a cire shi wanda ya cire shi hukuma wa yubda bil kafan to in mutun ya mutu ya bar dukiya ni za a fara yi yace wa yubda ana fara bil kafan da likafani sai a diba cikin kuɗi ne a ta yi mai likafani in garin da ake sayin filin kabari ne kuma a ta yi a sayi duk dai abinda da ya shafi mai sutura da itace da sauran abubuwa duka a ɗiba cikin kuɗi ne a ta yi a yi mai sun maddaina sannan sai a bincike bashi da zara an turbuɗe shi an dawo to sai bashi sai a biya mai sun wasiya sannan sai a bincika ya yi wasiya sai a zartar da wasiya sun malmira sannan sai gado kaga yadda ake bin su ko likafani aka fara da shi sannan bashi sannan wasiya sannan gado to waɗannan duka bayan kila in akwai mudabbari an tahurran an duburin minni wanda ya wace da biri to su za a fara la'akari da su da mudabbari sannan da ummul walad waɗannan su za a fara da su ita ummul walad da ya mutu shi kenan haka mudabbari shi kuma mudabbari sai a bincika ku dukiyar da ya bari bai kima ta ba ta hisu sun dukiya ba sai a zartas to yan an zartas sannan sai a dawo mu waɗanga wa man haza daran duk wanda ya hauzin gida yanzu ai mun san hauzi me hauzi eh mallaka abu yanzu misali na ce na baka wayarga na baka na baka kyautar wayarga amma sai in ci gaba da ajiye ta kaga baka yi hauzi ba to in nan mutu kakka kotar da magana an baka waya kyautar ta lalace amma inda gaske kyauta ba ta cika sai da hauzi na baka waya gata kaga in kakkarba to kayi hauzi ina fatar kun fahimta wa man haza daran duk wanda ya yi hauzin gida ya mallaki gida ala hadirin akan wanda azzauni ga gari gida na mallam muhammadu ne kila ya baka aro ko haya misali shikenan sai an ka ci gaba da nan sai an ka ba saboda daɗewar da ya yi zaune cikin gidan sai an ka bar jingina gidan gare ka an kama jingina shi ga shi wanga da kabba aro ana cewa gida nai gida nai kuma kana zaune ga gari kuma kana ji baka musanta kai ba har gida ne na ba aro bashi da jin haka ne ya kamata ka fara abin ga aro na hannun bashi ba ala hadirin akan wanda a halarci ga gari ashar sini na shekara goma to sabu ilai ana jingina gidan nan ga wanga da an ka ba aro wanda ya hauzi wa sahibu ha hadirin kuma mai gidan yana halarci ga gari yana nan ya jiya alimin kuma yana sanin cewa ana jingina gidan ga wancan la yadda ishe an bai ce komi ba to fa laqiya malahu bayan shekara goma kai ya ce gida na shana shikenan muna tare don haka in kan bada aron gida ko kan bada haya gida kakka yadda ana ce gidan wani ka ce a'a haya ni bashi ko aro ni bashi ya zauna gida na wana amma in kan bari an haka ma gidan wani gidan wani har yaran da ka tasowa sun san gida na yana kuma an kai shekara goma baka ce ko kuma kana nan kuma kana da masaniya to wannan bayan shekara goma baka da kilan hmm? wala hiyazata sai dai babu hauzi bainal aqarib tsakanin yan uwa kanin kana kowan kana kabba ko kanin babanka ko kanin innaka kawunka kabba gida to wannan shi don don an jingina shi gare shi duk ka kyale wannan babu komi sai a ɗauka saboda karinci ne na zumunta in ya shi ka ɗari gidanka na hannunka muna tare shi ne ce wallahi ya zata babu hauzi bayan al'akarib tsakanin yan uwa makusanta wal ashar da sarakunai surukinka kan ba gida ya zauna ko wanda haka auren ɗiyata ko mai auren ɗiyarka kan ba shi gida ya zauta wannan don an jingina shi gare shi duk kayi shu in shekara nawa ya gida na nan gare ka za a ɗauka karimci ne na sarakuci ya sa ka kyale amma in wani na can na daban an kama jingina gidan kana sani kuma kai yi shu ya yi shekara goma to gidan ya kubce ma fi misli hadhihi almudda ga misalin wannan lokacin wani lokaci an kasa shekara goma ma dalla wannan shi in dan uwanka na na kusa ko kuma surukinka to wannan in ya yi shekara goma don an jingina gidan gare shi duk baka ce ko kalaba wannan babu illa amma in banza ne ko ko na nesa ne an ka jingina gidan to ka musanta kana ji ka musanta wallahi juzu iqrarul maridi iqrarin marashi lafiya mutun yana cikin rashin lafiya kuma rashin lafiya ta yi mai nauyi sai yayi iqrari liwarithihi ga wani da cikin magadanai bidaini yace yana biya ta bashi wani na biya ta bashin miliyan biyu cikin diyanai ko wani da cikin magadanai hmm? au ƙabdihi ko ko an san yana shi dattijin yana biyan wani ɗana miliyan biyu sai ya ce ya tara yan uwa ya ce na kar miliyan biyu dinar duka biya wani na amsa cikin rashin lahiyar da ta yi mai nauyi to wala juzu ba ya halatta kenan ba a yarda da wannan ikirari abinda za a ɗauka ɗaya sunna ya kai ya taimake shi tunda an ce la wasiyatul warithin muna kun fahimci abin da ya kaso ya ce madalla wanda wanda mu'amalar bashi ta shiga tsakani ne da wani magadi ne tunda annabi ya ce la wasiyata lil warith babu wasiya ga magadi inda yana gado to a bashi abin da Allah ya ce a bashi cikin Qur'ani Allah shi ko annabi Muhammadu ba azama rabon ga Allah shi ya raba gado da kai na yabba kowa wani a bashi nisfi wani a bashi sulusi wani sulusani wani sulusi wani thumuni wani ya kwashi dukiya ya asibci ba haka Allah ya raba ba to bayan wanga rabo da Allah ya baka samu ka ƙara ma wani komi ko sante ba in za ka wasiya ka yi wasiya ga wanda bai gadon ka kamar misali kana riƙe da ɗan ɗan ƙaunar ka kaga bai cikin magada ga ɗiyanka to wannan babu lai kai mai wasiya don Allah wa ne wahalar da ya da ni ko na mutu a bashi abu kaza ko ku wani jikan ka misali ko dai wanda dai bai gadon ka to shi aka wa wasiya amma duk wanda ka gado to ba za a ƙara mai kosanti daga abin nan da Allah ya ce a bashi ba muna tare to sai ya zan akwai mu'amala ta bashi tsakaninka da wani cikin magadanka duk an sani an san ya karanta mai miliyan biyu ba uba in ya hidda ƙarfi yana ranta ma da kuɗi ya sana'a ba to duk an sani karanta ma ɗanka ko wani dai cikin magadanka karanta mai kuɗi miliyan biyu cikin rashin lafiya ta yi matsanini sai ka tara mutane kacce miliyan ɗin nan biyu fa ya biya ko ko kacce yana biyar ka miliyan biyu wanda kahin rashin lahi ba wanda ya san da su cikin rashin lahi ta yi matsani kacce haka nan to abin da za a ɗauka sunna dai haka ka yaga mai wani abu wanda Allah bai bashi ba ƙari daga abin da Allah ya bashi shine an kace ba ba ya halatta ma'ana wannan ikirari bai yi ba mm ba ya inganta shine wala yajuzu iqrarul maridi ikirari na marashi lafiya ba ya halatta liwarifi ga magadi ne bidainin in yayi ikirari cewa magadi ne yana biya ta ya bashi au bi qabdi koko shi ka biya ta ya bashi an sani yace ya karbi bashin wannan do bai inganta ba wa man ausa bi hajjin wanda yayi wasiya da haji rashin lahiya ta yi mai tsanani yayi wa don Allah ko da na mutu a diba cikin dukiya ta ta ayyomin haji yayi wasiya da haji umfida wa azartaswa fi sulusihi in kuɗin da za a ɗaukar wani jinga ya tayo mai hajji ba soci ɗaya bisa uku na dukiyar ba sai a ɗaukai matsayi dama ana zartar da wasiya cikin sulusi ko madalla yan abin da ya bari bai sulusi ba a zartas wal wasiyatu bis sadaqati amma yayi wasiya a yi mai sadaka a habba ilayna mai risala ce ta fi soyuwa zuwa gare mu inda ba hajji ne na farilla yayi sakaci bai tahi ba inda hajji ne na mustahabbi to ya yi wasiya a yi mai sadaka ta hiyar ya yi wasiya a yi mai hajji wa idza mata ujirul hajji to yanzu an ɗauki mutum jinga ya tayyayo mu wani hajji ba ana haka nan ba tun daga hajjin ban kwana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani na talbiya labbaik allahumma an shubrumata sai annabi ya ce man shubruma wani ne shubruma qala akhulli au qaribulli wani dan uwana ne qala hujja annab suka kai hajji ga kanka qala la qala hujja annab suka thumma hujja an shubruma ka fara wa kanka hajji sannan ka wa shubruma a shikenan ba a hana wani wa wani hajji ba madalla ana wa wani hajji ko to sai yace wa man awsa bi hajjin wanda yayi wasiya da ayi mai hajji umfi da azartar da wasiyat in kuɗin da za a biya a yau mai hajji ba so ci sulusi ba wal wasiyatu bi sadaqati amma yayi wasiya a mai sadaka ahabbu ilaina tafi soyuwa zuwa gare mu kamar sa'ad ibn mu'adh ne yazo ya tambaye manzon Allah baya nan uwa ta ta rasu ya tambaye annabi da uwa ta ta samu dama to uwa ta ta bar dukiya da ya san za ta ce me ya kamata a mata yace ka gina mata rijiya kaga yanzu sai ka ta kai bohol abinda jama'a za su amfana ya yi kata kasa a mai hajji wanda amfanin gare shi ne ya tsaya in an yi mai ladar za ta kai mai amma kaga ka yi dai abin da ladar za ta ci gaba da fuloyin yahi ya ce wa'iza mata a jirul hajji to yanzu mutum an ka ɗauka jinga ya ta yi ma wani hajji nawa za a ba haka ta kai wani hajji ya ce a ba shi miliyan guda bayan an biya mai kuɗin kujera da na guzuri jinga ta miliyan guda ya ta yi wani hajji to in wanda an ka ɗauka jinga ya yi wani hajji ya mutu ƙabla an ya sila gabanin ya sadu zuwa ga makka ya kama hanya bisa hanya sai Allah ya mai wa fati kaga bai sai ya hajjin ba ko to falahu ya tabbatar mishi bi hisabi ma sarar da lisafin tahiyar da yayi sai a lisafin tahiyar da yayi irin wahalhalun da a cikin ta da wanda ta rage da wahalhalun da nan rage sai a ga yanzu ya ci nawa to sai a biya shi abin da ya yi saura kuma sai a yi refundin ɗi ne ga magada waya rudda sai ya mayar da ma baki abin da ya rage ga magada wa ma halaka biye dihi to an ba shi kuɗi ga na guzuri ga na jingakka ga na cin abincinka na zuwa ka yoma wani hajji yana cikin ta sai kuɗin sun ka halaka shi ne cewa ma halaka biyadi duk abin da ya halaka ga hannu ne kuɗin da an ka yi jinga da shi a wani hajji fahuwa minu to na shi na halaka mu ba buro mu kenan wa zai ɗauka hasara shi illa an yi akudal mala sai dai in ya karɓi dukiyar ne ala an yunfiƙa akan cewa zai ci gaba da cin abinci cikin dukiyar nan alal balagi har ya isa to in ta halaka za a biya shi kuɗin abinci ne ina fatar kun fahimta faddamanu to rankun abin da ya halaka min alladina wajaru wajaru ko ajaru daga ijara ba wijara bane don haka ba wajaru ya kamata ba ajaru to faddamanu rankun abin da ya halaka min alladina ajaru yana akan waɗanda na ɗauki jingatai in ya za hannu abinci suna ciki to nan za su da fondin ɗine na abinci ne wayar ruddu yana mai da ma fadala abin da ya rage in fadala shay'un an kaddara kaza na isa a ta ayo hajji a dawo ko banda jingakka kaza na isa na abinci da na hotel da na sauran transport da sauransu sai an ka bashi miliyan biyu ya zo ya kashe 1.5 to 0.5 ɗin bai halitta gare sai ya mai suwa shine wayar ruddu yana mai da ma fadala abin da ya rage in fadala shay'un wani abu ya rage tunda kaga na abinci da na transport da na accommodation daban suke da jingate kuma daban to to yanzu an bashi na accommodation da transport da feeding da sauransu miliyan biyu ya zo ya kashe 1.5 kaga wannan 500,000 da ya rage kaga sai ya maidan musu ba ya cewa sun halatta gare to nan babu al'akadi ya to shahada ta ya ƙari Allah ya samu na albarka ga abin da mu karanta